الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يو الخميس 21 ko da watan Ramadan hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam 1441 wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyar haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da ashirin mun dawo za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata allah subhanahu ta'ala ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon allah sallallahu alaihi wasallam akramukallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون alhamdulillah har yanzu dai muna a cikin suratin namli inda muka kwana akan aya ta 85 inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa qala qawlu alaihim bima zalamu fa hum la yantiqun Allah subhanahu wataala ce lalle hukuncin azaba sai ya tabbata akan su su kafirai bima zalamu saboda shirkar da suka yi suka hada Allah da wani a wajen bauta suka tabbatar da hukunci fahim layan ɗikowun da haka su a gaban Allah ko lokacin da za su shiga wuta ba sa iya yin magana. Bayan nan sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da kawo irin ni'imomin shi da abubuwan baiwa da ya yi ɗan adam. Ni'ima ta dare da ni'ima ta rana. Wanda wani gun sai kajin Allah na faɗin ni'imo sai kajin ya ce wabin laila a falata aƙilu, haka nan ya yi ni'ima da daddare shin ba ku da hankali ne? sai Allah subhanahu wataala ce awalam yarau wai shin kafiran makka basu gani ba ko ko kafiran duniya basu gani ba anna ja'alna al-layla liyaskunu bihi mu ne muka sanya dare dan su samu natsuwa cikin shi yana daga cikin ni'imar Allah dare da kake gani yayi wanda yake da awa 11 da rabi ko awa 12 ko 12 da rabi ko kuma awa 13 wanda yake canjin yanayi da yanda yanayi ke tafiya kaga yanzu idan ka dauka yawan yanda dare yake yanzu dare bai faduwa sai wajen bakwai alfijiri ko bai fitowa sai kusan biyar in ka auna za ga wajen awa sha ɗaya ne da wani abu ko sha biyu wannan samuwar dare ɗin nan ka je ka yi buga ka da rana ka zagaya nan ka zagaya nan ka buga nan ka juya nan bayan ka gama ka je gida ka ce dare yayi ka kwanta ka yi ta bacci baka tunanin ana kasuwa baka tunanin za a kiwo baka tunanin za a gona wannan ba karaman ni'ima bace da a ce Allah subhanahu wataala yayi dare ne da rana da iri daya sai dai lokacin da ka ji bacci kawai ka je ka kwanta ai bacci ba zai ishe ka ba yanzu Allah wani dan adam ne zai iya yin baccin awa 11 da rana babu duk lalacewarka da kayan na awa uku zai ka ji ya ishe ka amma da daddare fa ka ga damar ka kwanta tun karfe takwas ka kai karfe biyar kana bacci da in nan ya gaji ka juya nan don lokacin Allah ya yi shi ne don bacci waje annan laila libasan mun sanya dare don ya zama tufafi wanda za ka shiga cikin shi ga duhu ka kwanta mai bacci ba abin da zai cutar da kai ka kula yanzu mai bacci da rana da a ce za ka shiga wani ɗaki da rana duk sanyin da ake ka kukkulla ƙofofi ka kukkulla duk inda iska za ta shigo ka kulla wuta ɗakin ya dindin ba za ka iya baccin ba amma in dare ne wa ka kulla balo ka kulla uwarɗaka ko ka kulla windo ka kashe wuta amma sai ka yi tabbacin ka kai wajen awa goma ana assalata hayar minan nawar ma kana gani wani nan awa nawa ma kai kaga wannan ni'ima ce ta Allah da ya mana a cikin dare kuma yayi wannan ne liyaskunu fihi dan mutane su samu natsuwa a cikin dare da dukkan abubuwan da suke zuci dan shi wani gun zaka ji Allah ya ce wajen Allah na makon subatan mun sanya baccin ku da kuke dan ya zama natsuwa idan ka dauki bacci ga dan adam kaman service ne ga abun hawa in sa hai ka buga nan ka buga nan ka shiga nan ka fita nan ka juya nan ka juya nan kwakwalwarka ta ɗau hayaniya jikinka ya gaji da ka je ka kwanta numfashi wanda ka shaƙa mara kyau yana fita mai kyau na shiga tana tashi sai ka ji kwakwalwarka ta yi tas ta yi fresh sai ka ji duk wata gabar ka wadda da ɗazu ka zo da ƙyar ka hau gado sai ka ji gaɓoɓinka sun saki sai ka ji jikinka ya daina ciwo sai kuma ka tashi ka zabara kai wata hidimar dama an gane ko to wannan yana daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wataala wanda za a gane hikimar Allah da ayyukan shi haka nan Allah subhanahu wataala ce wannan hara mubsira kuma Allah subhanahu wataala ya sanya wuni ma'ana rana mubsira dan ta zama abun lura da ni'imomin Allah subhanahu wataala rana ta zama mubsiran ta zama abin lura da ni'imomin Allah shi za ka ba an gane ta zama musiran abin duba wanda za ka zagaya ka zagaya ka buga nan ka buga nan kana kallon abubuwa na ban mamaki yanzu kawai a ce Allah subhanahu wataala ya maka ni'ima ta gani kawai yanzu daga sallah asubahi zuwa yanzu a ce to an baka dama abin abin kallo misali guda nawa ka gani tun daga safe na ga wani na mutanen da ka gani kawai sun ishe ka abubuwan mamaki to Allah ya sanya maka wuri ne ko dan ka ga abubuwa na ban mamaki wanda ka sani da wanda baka sani ba Allah subhanahu wataala ce inna fi zalika lalle a cikin wannan ni'imar dare da rana da Allah ya maka la ayatun wallahi akwai abubuwan lura da zaka gane cewa Allah na son ka yi maka baiwa amma ba kowa ke ganewa ba li qaumin yu'minun ga mutane wanda suka yi imani da Allah sune suke gane ni'imar dare su gane ni'imar rana kaga in ka dauki bayan Allah waliyan Allah sun ɗauki dare sun mai da shi rana sun ɗauki rana sun mai da ta dare a da dare gwargwadon ƙoƙarinsu za ga mutum ya tashi wani tun ƙarfe goma zai tashi ya kama ibada ba zai yanke ba sai an yi sallah a tsaki ba maganar bacci kwata-kwata akwai babban wali na abayar zidil basani Allah ya ƙara mashi kusanci wata rana an tambaye shi an ce wace ni'ima za ka faɗa daga cikin ni'imomin da Allah ya ma ce to alhamdulillah ya ce yau shekara ta sittin amma ba a taɓa kiran wata sallah daga cikin sallolin farilla wadda ladan ya riga na zuwa masallaci ba kaga wannan ni'ima ce Imam Shafi'i ne ko Imam Ahmad bin Hanbal ne ɗaya daga cikin su yake cewa ya gode ma Allah yau shekarar shi 40 alwalar da ya yi isha'i da ita da ita yake sallah asubahi yana bacci ba kai ko da Allah ya shagabanka da alwalar azhar kai la'azhar da ita to da aka sun ɗau daren ba ruwansu ɗaya daga cikin waɗannan imaman ɗaya ya a ziyarci ɗaya da ya ziyarce shi ya je gidan shi shi wanda aka ziyarta ana ganin ko imamu shafi'i ne shi kullun sai yayi nafila raka'a 300 yake kwanciya ya bacci shi kuma wanda aka wanda ya ziyara shi kuma daga zuwa aka aka bayar shingida da yake shingida ya kalli sama sai da aka ce as-salatu da kunya tashi sai yan wanda aka ziyarta take cewa to wai wannan shine wali da kake cewa Allah ya ba mu albarka shi ya kwana bacci tace yace tambaye shi kar mu kallawa ta ce ka kwana bacci ce Allahu akbar ba bacci na kwana ba yace ina tsora kaina kan matashin nan sai wani hadisin manzo Allah guda ɗaya ya zo mu to shi na dinga in na karanta hadisin na kai karshe sai in ce ya ban fa'ida kaza sai in aje a zuciyata sai kuma in maimaita shi in ce ya ban fa'ida kaza ya ce sai da na fidda fiqhun hadisin daga kwanciya ta zuwa a salatin da nuka ta da ni sai da na fidda fa'ida ɗari a cikin hadisi Allah shi ma kwana ya bace ya dai kwana kwanci da haka haka bayan Allah suke Allah ya yi musu baiwa da wannan shi yasa kuma sun koya ne daga manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana rasulullahi sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-layl hatta tatafaddara qadamahu manzon Allah da ya rinka tsayuwa yana zalla cikin dare har sai da kawahuwan shi suka kumbura to mu fa wace ni'ima muka gane ta dare da Allah ya yi mana kaga dai yana daga cikin babban musibar mu ta dare cinye shi da hira din da ka samu mutum 100 cikin mutane to zaka samu mutum 70 suna hira in ma bai zuwa teburin mai shayi ko dandali a hira da shi to a gida yana da arewa ko yana da wata tasha da yake kallo sai ya raba dare tun takwas tara goma sha ɗaya sai ce dare fa yayi mai hankali kenan wani mara hankalin ko sai karye uku ta yi yaushe za a tashi a yi asubahi da sauransu da haka kun ga yanda magabata suke radiyallahu anhu haka ya kamata mu zama mu rinka ɗaukar daren muna mai da shi rana mu rinka yawaita ibada a cikin dare mai sallah da kwana sallah mai zikiri ya kwana zikiri mai salati ya kwana salati mai takara ya kwana takara mai tilawa ya kwana tilawa haka ya kamata a rinka raya dare da ibada wani malami na ce mana kumin laila ya haza la'allaka tarshin ko ya kai bawa ne miƙe ka raya dare wataƙila za ka samu shari'a ubangiji ko wanda za ka ji na cewa menene yana cewa menene kumu wa jumai wala ta hajja ufa inna khiyaral فإن قليلا من الليل فخيار الورى قليلا من الليل ما يحجهم ka tashi cikin dare ka zage da mutse kai ibada zababbun bayan Allah kadan suke bacci a cikin dare Allah ma ya ce mana kanu qalilan min al-layli ma yajun ka abin da ya kamace ka dan uwa duk abin da ya dame ka tashi cikin dare musamman talaucin nan da ake ta kuka tashi ka hada talauci da dare ka ga yanda za su kullum ɗauce rabin ka kai wata hasbunan lawu dubu goma sha biyu kai ya laɗi ku dubu hamsin kai ta tsarar ƙur'ani ko izu ishirin tukun ka kwanta sai duk kukan ba dai na duniya bane ta ƙi samuwa to kai shekara guda kana wannan sai duniyar ta rinka binka da gudu kana ta ishe ka haka ba ka a daina bacci a rinka tashi dare ni'ima ce rana kuma wajen neman abinci ne wajen annan nahara ma'ashin rana rana wajen neman abinci ne kowa ya kokari kada ka zama kallon alal nas ka kwana wuridi da daddare kuma da rana ka zama kawai dai ka ranka bin inuwa a'a in ka kwana wuridi ka kwana sallah da daddare to kuma da sahe a ganka da baranka kaje ce alo doma buhu a baka kasoki kaje ce ale doma dila a baka kasoki anjima in ka dawo yaya to amma in ka zauna shikenan kai ka kwana addu'a da daddare kuma shikenan ka zo da rana ka zauna don muka samu buwa an jima talauci ba zai baka kara wata addu'a da haka motsawa aiki wai da wani malamin mu yana cewa wai in ka yi iza waka to kai iza kafa yace in ma iza kafa ta kure to kai iza baka yace da Allah a taimaka da haka haka ya kamata dare akwai ni'ima a cikin shi rana ma akwai ni'ima a cikin ta da haka kada mu bar ni'imar dare ta tafi haka nan mu fata ta da bacci kada mu bar ni'imar rana ta tafi haka nan mu fata ta da rashin neman arziki Allah ka gyara mana na'am ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا توه داخلين Allah subhanahu wata'ala bayan ya gaya mana wannan ni'ima da ya mana kaman kuma Allah ya ce mana to ku sani fa abinda kuka aikata cikin dare da wanda kuka aikata cikin rana akwai ranar da za a yi muku sakamako ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce to sansomin wannan tashin alkiyama shine wani duka fisur Allah ce sai a yi busa a cikin ƙaho busa cikin ƙaho malamai sun ce akwai busa kala uku akwai na fatil fasai fasul akbar akwai busar da za a yi kowa ya firgice akwai na fatil sa'ad busar da za a yi fasa kamar fil samawati wa man fil ard akwai na fatil ba'si wacce za a yi ta kuma kowa ya fito wasu malaman kuma suka ce a busar da za a yi guda biyu daga busar da za a yi kowa ya mutu ita ce na fata saki kowa ya mutu sai busar da za a yi kowa ya tashi to koma dai nawa ce dai za a yi busar to ita wannan busar wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin gida hankalin shi tashe sai na Aisha ce ya Rasulullah me ta da maka hankali yace ya Aisha kaifa an'am wa sahibul qarni qadilta kamal qarna yantazur al-izna manzo Allah yace haba Aisha ya za ai hankali na ya kwanta ga ma'abocin kahocin mala'ika Israfilu ya kama kahon ya makalkale ya ja numfashi yana jiran Allah yace ya busa ya busa to yanzu ba fa kai yanzu haka mala'ika Israfil yana can ya ja numfashi yana kallon al'arshin Allah, Allah ce hura ya ku yanzu haka, wanzu Allah ce to ya hankali na zai kwanta. Kaman wani ne ya laifi, sai a kawo sojan da zai harbe shi a ce ya ɗana kunamar bindiga, jira yake kawai a ce mai faya, da Allah wannan mutumin aga yana wasa da wani? To, balle busa kiyama. Wanda annabi alaihi salatu wassalam ya gaya mana cewa wannan busa ta alkiyama idan al'amura suka lalace kamar da na faɗa a karatun baya abu ya lalace mutane suka shiga wani hali Allah subhanahu wata'ala zai umarci mala'ika Israfil ya yi busa idan yayin wannan busar mutane duk za su mutu na faɗa manzo Allah ce wanda zai fara mutuwa shine wani mutum mai mai yin kujera kamar wani kafinta kenan haka daga nan kuma sai wani mutum mai gyara wurin da raƙumin shi zai kwanta su ne za su fara ɗaga wuya su ga me ake yin su mutu to daga nan duk duniya za ta mutu baki ɗaya idan duniya ta mutu za a shekara arba'in Allah subhanahu wa ta'ala yana shela yana limanil mulkul yau yau ke da mulki ina shugaban Najeriya ina shugaban Saudiya ina na America ina sarkin gari kaza ina sarkin gari kaza ina mai anguwa wane ina mai mulki wane ina mai gida wane ina uwar gida wance ina amarya wance ina babban diya wance ina babban da wane shu yawa ke da iko in takama kake ka tara motoci ba mai hawa kai ma kana kasa in takama kake ka tara kuɗi ga sunan lodi lodi ba abinda za a yi da su ba mai cin su in ka tara abinci ne don kai yunwa ta kama ka ta kama iyalanka dukkan mutu duk abin da kake ba komai an ce da za a taro ɗan adam a kawo shi duniya hauka cewa zai a za a kawo ka garin ka ga babban bankin nan wanda in za ka shiga an dinga tuhumarka to ga shi buɗe ga sif ɗin buɗe ga kuɗi nan sun zuba sun yi ƙura me za ka yi in takama kake ka tara abinci ko abinci tiya ɗaya ne ma wuya to sai ka je ga tirelolin shinkafa nan sun yi fakin direbobin sun mutu ba ne ɗiba duk abin da kake takama da shi ba komai kullum man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram Allah kadai zai wani Allah ya shekar 40 yana limanil mulku wai yawa ke da mulki shiru sai Allah da kanshi da ya ji shiru ta yawa sai shi lillahi wahid al-qahar yau mulki na Allah ne shi kada yau sai shi kada an ce aka wannan buta ta farko aka mutu akwai wasu abubuwa guda takwas za su yi saura su ba za su mutu ba akwai dai rayukan mu baki daya bayan rayukan mu akwai jibrilu mika'il isra'ilu azra'ilu hamalatul arshi akwai sai ajibus zanabi wannan su ne guda takwas abinda za su yi tsora to su ma da mai kawan da wanda ke ɗauke da kawan da Jibrilin da Mika'ilin sai Allah ce busa kuma fadar sai ya busa ta biyu shi ma yana busawa zai muke yadda kafa daga nan ne ba kuwa sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abu ya tambaye shi ya Rasulullah wai ya girman wannan kafan yake Annabi alaihi salam ce to girman wannan kafan fadin shi ya kai fadin sama da ƙasa kuma yana da ƙofofi a cikin shi kuma babu ran wani ɗan adam da zai biyo ta ƙofar wani ƙofa ta daban don hanya ajali na daban taka daban taka daban ta kiyashi daban hatta kiyashi shazuma ne kwarkwata kowaye ruhin shi in an dauka yana can kuma kofar shi daban kuma in zai fito ta nan zai fito Allah yanzu ko mutanen Najeriya kai aka ce za a yi masa wata kofa kowa ta nan zai fito kowa trillion nawa za haka za a yi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka wannan kahon yake ko mala'ika yana na yana sauran ban izini dan haka kahon ya kai fadin sammai da kasai kaga ya kai fadin aljanna kenan mai sai Allah ya ce mana arduha ka ardu samawati wal ard idan haka Allah subhanahu wataala da aka yi wannan busa za a mutu shekara 40 bayan an mutu Allah subhanahu wata'ala kuma da kudurar shi sai sake wani ruwa an ce shi wannan ruwa ruwa ne yana da kauri haka kamar sitati ko kamar mali idan aka yi shi ya shiga ƙasa to kowa a inda ya mutu din nan sai kuma Allah ya tsirar da shi daman a cikin abubuwan da na faɗa ko na ƙashi da ake ce ma ajibus zanabi na ce muku shi ba zai mutu ba shi wannan ƙashin ajibus zanabi kowane ɗan adam yana da shi a ƙugun shi da aka shi automatic ne wuta duk wani abu bai lalata shi idan a wannan a wannan ƙashi ya ji wannan ruwa to shi kenan sai ya kama tsiro yadda ka san za ka sa makani a ƙasa tetan tsiro tetan tsiro tetan tsiro don Allah ya taimake ka kana cikin kabari a cikin kabarinka Allah zai mai da kai ya mai da ƙasusuwa yanda suke ya mai da kashi ya mai da nama ya mai da fargo ya mai da jijiya ya mai da fata kuma idan Allah ya gama tsawo ko da na gaba guda ba zai ƙara ma ba akan yanda ka mutu gashin ka ko ƙwaya ɗaya ba zai ƙara ma ba dan lokacin da ka mutu suna nan kididdige daidai su zai mai da maka ba zai ƙara ma kiba ba ba zai rage ma kiba ba yanda kake haka zaka tashi shi yasa ba zuwa ranar kiyama kaga wani kace a wannan kaman wane a inda ka san shi shine kawai ba ya karin tsawo ba ragewa daga nan idan aka yi wannan aka yi wannan kowa ya ƙara dawowa a cikin jikin shi kuma to kana nan kuma a kabarin kuma sai an shekara arba'in arba'in uku kenan ko to wannan arba'in uku da wanda za a halice ka ba su kai ba ka kwana arba'in ludufarin ka kwana arba'in alaƙatan ka kwana arba'in muzgatan tukun a muzgatan a nufatan muzgatan alaƙatan ko to kowane kwana arba'in sai ya zama shekara arba'in abun Allah to daga nan kuma sai kuma a yi busar ƙarshe shine Allah zai ce fa izahum qiyamun yanzurun kawai sai kaga mutane tsaye kawai suna wage-wage kamar kai ne kaje teburin mai shayi bacci ba yawa sai abokanka suka ɗauko ka suka kai ka kan wani da kali suka tada kai eh kaga in kai furgigiya ya aka ta waje-waje ina mai shayin da yake ka baro shi a baya to haka da an yi wannan busar sai kabarin sai na rasulullah ya tsaki ma'aikin Allah da ya fito zai iske buraka ta zo da jibril alayhi salam ya ce ya jibril alƙawalin ubangiji ya cika ne ce yau alƙawali ya cika ya ce ma fa'ala Allah bi ummati ya Allah ya da al'umma ta kafin ce ai kai ne farkon tashi shi yasa daga cikin godiyan manzo Allah sai ka jina cewa wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardh ni ne farko wanda kasa za ta tsage in fito kuma shi da ban kwance yake kai ne ka mutu shi kwance yake komai ana yi da shi ya sani yanzu haka abin nan da muke yana gani ya sani alayhi salatu wassalam da hadisai nan sun tabbata akan haka to shikenan manzo Allah in ya tashi to daga nan sai a tada mutane baki ɗaya kuma za a tashi ne kufatan waratan golan gaiwa maktuni tsarara ba ta kalma ba shayi suna sha ta tambayi manzo Allah ya rasulullah to ya abun kunya ko yake rannan annabi ya ce aisha ai tashi hankalin ya wuce kamar yanzu ne da Allah ka shiga bayi sai ka ji an tada bom a bayan gidanka sai ka ji kuma kowa gidanka bindigogi na tashi ka tsaya ka sa riga to balle lahira kuma daka za a yi wannan daga nan kuma za a yi ta kora mutane kowa ya fito bai san inda za shi ba daga nan a ci gaba da kora mutane idan mutanen gabas sun yi yamma Allah zai sako wata wuta daga yamma daga gabas daga kudu da arewa idan lokacin da kake yawa yamma to lokacin mutanen yamma suke gabas wuta ta koro su to inda wutan nan za ta tara mu baki daya shine gurin da za a yi tashin alkiyama akwai sabanin malamai sun ce a kasar Sham ne wasu ce a masallacin Qudus ne akwai dai maganganun malamai da yawa to ko ina ne dai za a yi mu mu mutu da imani fa ko a saman bakwai za a yi shi in dai muna da imani sai an dawo to shikenan to shine fa za a yi tashin alkiyama shine Allah subhanahu wataala yake cewa wani fi wa yawma yunfaku fi sur ya rasulullah ka ambata ka tina masu ranar da za a yi busa a cikin kawo idan aka yi ta kwakwa zai a manfi samawa to manfi la'ar dukkan abin da ke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa zai firgice hankalin shi ya tashi illa man sha Allah sai dai waɗanda Allah ya so su kaɗai ne ba za su firgice ba annabi alaihi salatu wassalam saboda irin tawazu'un shi yace za a yi wata cida a ranar tashin alkiyama ya ce idan aka yi ta ya ce annabi ibrahim masu ya durkusa da kawawar shi kasa annabi ibrahim idan aka yi wannan tsawar su ta da hankali matsala ce sai annabi ibrahim ya faɗi mutane ko da mala'iku za su rinka zuba kamar yadda ka san fara na zuba daga sama amma dai ka san alaihi salatu wassalamu shi bai cikin wannan dan ya ce ma yau malayan kusillahu nabiya wannan zina amanu ma annabi bai cikin wannan tashi hankali shikenan Allah ce idan aka yi wannan wa kullun kowanne daga cikin mutanen sama ta nuni liwadin kowanne daga cikin mutanen sama da mutanen ƙasa a tauhu dakhirin za su zo wajen Allah suna kaskantattu mutane kaskantattu annabawa a ƙasa waliyai a ƙasa mala'iku a ƙasa dabbobi kowa haka wanda zai iya tasan ma Allah gaba gaɗi shi ne annabi Muhammadu. Da za annabi Ibrahim zai, annabi Adamu babanmu zai tashi ne yana cewa, Ya rabbi nafsi, ya rabbi nafsi, Allah a cece ni, Allah a cece ni ji matsayin shi, inni ja'ilin fil'auzin khalifa. Annabi Ibrahim ji matsayin shi, wata kazallahu Ibrahim alila, amma zai rinka cewa, rabbi nafsi nafsi rabbi nafsi nafsi kalla annabi Musa kallama Allah Musa ta tani ko kalla annabi Nuhu innahu kana abdan shakura ko kalla annabi Isa wa ruhun minhu haka zaka yi ta kallan annabatul karasul fatanna ba'du ana ba'd to duk darajar su kowa rannan da za a ce to kai ban magana wuce he ce to nagode ba zai tsaya saurari al'ummar shi ba wanda zai dinga cewa al'umma da shi ne mafi halu. Shehu na ce mana adiwa ne wa kullu nabiyin kala nafsi wa ummati ya kula rasulullah. Kowane annabi cewa yake kaina kaina kaina kaina amma manzo Allah shi ko tashi zai na ummati ummati da ya san shi tsakanin shi da Allah ba problem ba matsala. Alayhi salatu wassalam. Allah ce da haka kowa zai je ma Allah yana kaskance. Wani gun zaka ji Allah na faɗin irin yadda mutane za su tashi, za ga wasu na tafiya a kan fuskokinsu, wasu na tafiya da jan gindi, wasu na burgima wasu sun haukace. Ga mutane nan tsarara, manzo Allah ce kowa zai tashi tsarara, amma saboda tawazu'un shi ce wa awwalu man kusa Halilu Rahman. Yace farko wanda za a fara ba riga shine Annabi Ibrahim. Amma wata rana alayhi salamu da aka tabo shi ana magana zai gode ma Allah alayhi salatu wassalamu sai ya ce ranar tashin alkiyama ya ce zan zo filin alkiyama akan burakata ana magana tago shi ne dildilu aka ce ya rasulullah wannan tago ta ka dildilu yanzu kana tare da ita a ranar kiyama zaka je aljanna da ita sai manzo Allah ya murmushi ce ai ita ta Fadima ce yace Fadima ce za ta zo an mata wani ado na tufafin alhariri kore tana akan wannan dildilu yace ni kuwa ina akan buraƙar da ne Isra'ila ta da Allah ya ce wannan za ta zo yashi za ta zo to shi ba ai ba ma sai ya je ma da riga cikin shi da haka haka za a tashi a zo ai wannan zama in aka zo aka zauna kuma sai an ƙara shekara arba'in Allah bai ce ma kowa komai ba ba ci ba sha ba tafiya ba zama ba kuma a cinkushe yadda ka san ana juya buhun masara kan buhun masara mutane kan wasu aljanai kan mutane mala'iku kan aljanai haka za a shekara arba'in tukunna bala'i ya ishi mutane a ce kai zaman nan ba zai ba a ji a nemi ceto hadisin buhari ajego annabi adamu ya ce bai iyawa ajego annabi ibrahim bai iyawa annabi musa annabi isa annabi nuhu da an je gun manzo Allah aka faɗa sai ce ana laha daman matsayin nawa ne baku zo ba manzo Allah ya je ya roki ceto a ci gaba da shi to kaga wannan tashin hankali ne wanda zai tada ma kowa hankali a ranar tashi alkiyama Allah ya kiyaye amma duk da wannan kuma akwai fa ulaiikal ladzina an'ama Allahu alaihim duk wannan rugugo wani sai an je aljanna ce to ni an ce za a yi tashin kiyama ni dai ina wata rumfazo ne aka ce tashi ka wuce ce ni ko ni ko saradi ma ban gani ba Allah ka sa muna cikin Allah sa muna cikin duk wannan hayane da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin wannan rugugo ma ya ce akwai wa'inda ƴaƴansu ƙanana da suka mutu za su cece su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashi alkiyama idan kishi ya tsananta ‘ya'ya na mumine ƙananan ‘ya'ya da suka mutu, za su dingama Allah kuka, Allah ka ce za a yi tashin ƙiyama, za mu ga iyayenmu, ga can mun hangi mutane cikin wahala, iyayenmu na cikin wahala, Allah ka ba mu cetonsu. Sai Allah ce, ko kowa ya ɗauko wata buta daga cikin butocin da suke a hannunsu na wani ruwan sanyi ya je ya nemi baban shi ya ba shi ya sha. Umarnin da za a ba, za ka duk ‘ya'yan wanda suka mutu sai su gangaro. kana kallo ka in baka yi aure ba kana kallo yaro ya wuce ka wani ka dan samu ruwa yace a baba na nake nema ko ka san shi ka nuna mun shi an ce akwai wani sufi shi kawai ya tabattul ya kama ibada an yi an yi aure ya ki wannan kawai sai Allah ya jawabe he mafarki an tafi kiyama wannan kananan yaran sun zo da butoci yace wani yaro da Allah san mu ruwa an sha ce ba zan baka ba dan kai ba baba na bane ce ah to zai babanka zaka ba ce ai mu muna daga cikin kananan ƴaƴan da suka mutu shine Allah ya ba mu ruwa mu kai mu iyaye mu kai ko baka da da kai hakuri to su bi na barka ka a zo maka rajo shi Allah abu wata banzawa ranan wajen wanda kunnan dai to to da haka kuma su wannan kananan yaran da sun je sun gano iyansu kowa ya kamo hannun baban shi ya zo da Allah ce to Allah mu ba za mu koma inda muke ba ya kai mana izinin mu tai da iyayenmu Allah ce to ku tafi da iyayenku kaga akwai irin wannan ga ɗan hadisin sab'at ya zulluhum Allah fi zilli yawma la zilla illa zilli ko imamu adil ko wa shabun nashati ibadillah wa rajulan tahaba billah ijtama alai wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhafa hatta la ta'lamu yaminu ma tabiqu ga yanan dai wannan guda sab guda bakwai din suna ciki kuma akwai sauransu da yawa har ciki ma akwai zakirai manzo Allah ce ranar kiyama Allah zai tada wasu mutane waɗanda ba annabawa ba ba manzanni ba amma kuma an ko ba shahidai ba amma annabawa da shahidai suna fatar matsayin da Allah ya dora su su mutanen kowa zai tashi ne akan wani mimbari na zinari ko kuma na lu'ulu wani sahabi yana jin wannan falala ya zo gaban manzo Allah ya dauko sai ya ce ya rasulullahi sufanta mana su suwaye yace su ne mutanen da suke haɗuwa daga garuruka daban-daban da ƙabilu daban-daban suna haɗuwa akan zikiran Allah a wannan zakirai ne da 'yan tariƙun waliyan Allah Allah ka sanya mu cikin su da haka kullun kowa daga ciki za su zo ma Allah dahirin suna kaskantattu Allah ka kiyaye mu da wannan kaskanci na'am wa taral jibala tasibuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab na'am sun allahi allazi atqana kulla shay innahu qadirun bima taf'alun Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan ranar ta kiyama tunda an je kiyama wataral jibala za ka ga manya-manyan duwatsu ta sabu ha jamida kana tunaninsu kawai tsaye suke waye ta moro-moro sahab amma fi suna tafiya irin tafiyar gizagizai can baya nan ƙasa ƙasa Allah na ce mana wata kullul jibalu kal ihnin manfush Allah ya ce duwatsun nan da kake gani manya manya za su zama kaman auduga wacce aka cire ma kwaya dan Allah in iska ta zo me za ta mata ita sama da ita to haka za ka rinka ganin manyan duwatsu suna tafiya ba nauyin Allah ya ɗauke nauyin tashin hankali ya sa sun yi fuka-fukai na tashin hankali suna tashi sama ita kuma ƙasar da kake gani Allah ce za mu nannaɗe ta inda ka san za a naɗa tabarma haka za a ce mala'iku su naɗe ta don an na lokacin da ake naɗe ta muna ina saboda ƙudurar Allah muna nan kanta a naɗe ta a shimfiɗa wata yau mutum baddal al'arzu gairar al'arzu wasu samawa a canza ƙasar da ba wannan ƙasar ba duk wannan tashi hankalin da ya maganin shi a imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ce sun Allah yallazi atqana kulli shay wannan tashin duwatsun sama aiki ne na Allah wanda ya kyautata kowane abu yadda kake ganin dutse da nauyi ya kai nauyin jirgin sama to kalli jirgin sama guda daya sai ya dau mutum 500 ya ɗau kayan tirela kusan goma a loda mai amma da an mai ci ya ɗanyi zuzu kawai ga yayi sama wannan ba za ka gaskata da cewa a ran kiyama da an ce dutse ya tashi mai rikima a ciki kalli nauyin irin mizalis waɗanda ake aikawa kai kafin mizalis ma kalli irin jiragen yaki za ga an yi jirgin yaƙi guda ɗaya wanda zai iya ɗaukar jirage ɗari kuma kowane jirgi guda ɗaya yana ɗauke da wani irin mizalis wanda nauyin mizal ɗin za ka ji an ce wance a ce wani mizal ɗin ya kai tan ɗin siminti goma wani ya kai tan ɗin siminti ashirin jirgi ya ɗauko shi yana ganin ya ɗauko kaya shi kowannan jirgin guda ɗaya ya ɗau irin shi ɗari biyu kuma sun tashi samu kuma inda aka je za a yaƙi ya dai a buɗe masa wunduna su je su yaƙi su dawo su shige ciki ya dawo da su ya aji to ubangijin da ya sa kafiran al'umma suka yi wannan to ina ga kuma annabi muhammad ina ga ubangijin annabi muhammad da ya ce zai mutuwa su wannan waye ta mahu mahu sahab sun allah yallazi a takana kulli shay wannan aikin allah ne wanda ya kyautata komai innahu khabirun hakika shi ubangiji khabirun mai cikakken sani ne bima taf'aluna da abubuwan da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa Allah mai cikakken sani ne da shi ya sani kuma zai muku sakamako to nan Allah subhanahu wataala ce wa taral jibala tahsabaha jamidatin za ga duwatsu kana zaton su sandara suke to nan yayin sufaye su kuma suka yi wata fassara suka ce abinda Allah ke nufi wa'annan jibalun yana nufin manya-manyan waliyan Allah in ka gansu ta haka haji amina za ka yi tunanin sandararru ne ba su san komai ba sun yi gudun amma ba tafiyar da suke a halara Allah marar sahab suna tafiya irin tafiyar gizagizai a kai ne ke zaune da bawan Allah ya shigo ma da kila carbin shi yake ja carbin shi yake ja sai ya ce Allahu akbar wani an koma ga Allah Allah ya gafarta mashi ai mai bid'a amma ba wanda yazo ya ce muku wani ya mutu an yi wani wali nan kasar radiyallahu anhu yana zaune kawai sai ya ce ma ƴan uwa ayi ayi fidai ai malawa na fidai aka ce aka rabu kallon ce ai mai fidai to lokacin ba waya ai mai fidai aka aka sha ba shi Allah ya sa mu gama lafiya washe gari kawai sai aka zo aka ce ai daidai lokaci kaza Allah ya mu malam wani rasuwa ba waya aka bugo mai ba da Allah ya tashi daga inda yake amma ya tafi ba mai abin nan na ce mana menene qulubul awliya ila az haka dai ko qulubul awliya ila ha uyunun tara ma la yarahu al mubsiruna wa ajnahatun tadiru bi ghayri rishin ila hadrat rabbil alamin suna zaune amma zakatun sun tabe kai ma da baka zikiri in ka kwanta bacci ka kama yawo a duniya kenan da ka tashi kace ne mafarkin naje maka in kana da rabo ne mafarkin naje america ne mafarkin nayi kaza ba ruhin ka bane ya tashi ina ga waliyan Allah anagun na faɗi karama shi wa ɗan fodiyo Allah ya ƙara mashi yadda yana zaune wani almajirin shi ya tafi wajen ƙasar Neja cikin ƙasar Ilorin din nan shi wa ɗan fodiyo na zaune ana karatu kawai sai aka yaron ƙasa hannun shi aka yana matsa ruwa a hannun shi ba a kawo mai ruwa ba sai aka kama kan laya aka yi ce wane da ya tafiya wajen ƙasar faran nan to sun shiga kwale-kwale wajen neman su kawai sai a sai kwale-kwalen ya tsage to shi ne ya roƙi Allah ya kamun ƙafa in cece shi ce shi ne muka tsamo shi amma ka ji wani ya ce ka ji tatsuniyar su ko a kai ne tatsuniya wajen ka ƙur'ani ma an wata abu kafirai sun ce in haza illa a sadiyar lawali ba ka da hadisin buhari ne da manzo Allah ce idan bawa ya zama shi zai zama hannun shi zai zama kafar shi to yanzu Allah bai iya tsamo mutum daga sakkwata zuwa kwara to kana musun shi wadan bodo ba wali bane ka samu walan ma balagta kaga abun ban mamaki shau dan bodiyan na radiyallahu anhu wata rana lokacin duk in mutane za su yi aikin haji sai sun zo wajen shau dan bodiyo yana karantar da su aikin haji tukun an yi kwanaki a tafi sai wasu mutane guda biyu suka zo suna nan suna nan cewa ɗan bodo a je a yi hidima a yi karatu a je a yi hidima yana kallon su bai ce musu komai ba ɗaya daga cikinsu da ya ga dai lokaci ya ƙure ba a yi mai izini ba sai ce kai ya ansa umarnin Allah ya bi ansa umarnin shehu ya tafi to ko bai san ya ba Allah gurin shehu ba ba wa magana yan hakika ba ce wannan yawa gaskiya ne yawa kaman kai ne yanzu ko kana son ka ga shugaban kasa da Allah a jihar da kake in kana son ka ga shugaban kasa wai kamata ka nema tun daga nan gwamna yake ce kai da Allah rabu da gwamnan nan shugaban kasa kawai za ka ga shugaban kasa to al ulama warasatul anbiya ya tafi shewa dan bodo sai da aka zo ana karatu aka ce kara magalla ai yau takwas ga wata ha gobe ake tunanin za a yi arba ya ce kwarai ko ina mutanen nan masu tafiya hajji ya ce aka ramuka Allah ai shi ɗayan ya tafi ni kuma ina nan ya ce to ba komai zo mu ci so dan bodo suka tafi dan sa'a ɗaya kawai suka je iskiyar ɗaya hanyar ruwa ce kawo hannunka ya kama ya tsallaka da shi ci kaga mutane can gom ya ce ya ce to nan gom makka ce ka je kai maza maza ka yi tsawabul kuduni ka tambaye su ina ake tafiya arfa kai maza maza ka tafi ya ce amma kakka ya goye ka isa yana zuwa ya ga ka'aba ya tiga shi kuma shi wadan bozo ya dawo wannan menene ba karama ba ce to da haka su waliyan Allah suna zaune amma zukatan su suna tafiya gurare daban-daban da haka wahiya tamarramu sun Allah allazi atqana kulli shay irin yanda Allah ya wa'annan manya-manyan bayin Allah waliye wani irin aiki ne na Allah wanda ya kyautata abubuwa abin da yasa baka ganewa baka shiga layin bane ko yanzu da Allah mutum da yake tallan yalo sai ana hira da wani aka ce ai wani za shi cin kasuwa amma ya ce ya ce da buhun kudi Allah mai yalo zai yadda jiwa abin da ya saba a ciro biyar a bashi ba to amma wanda ya fara sana'a miliyoyi wa in an gaya mai wannan zai musa to kai ma ka zo ka shiga kasuwancin Allah ka rinka sana'a Allah da kakuleta Allah shi ne sharabi kana ja kana yin dubbai kana dubbai kaga inda zaka kai wallahi kakka an shi garin kowa akwai musulmin da ke musul la ilaha illallah akwai musulmin da ke musul an yi ta zikiri ne to kaje daga yau kullun kai la ilaha illallah dubu ɗaya kacal ka shekara guda kana yi kaga yanda zaka zama la ilaha illallah dubu ɗaya ka shekara guda kada ya kaga yadda za ka zama abinda ya sa shi rigimar da rigimar da iyayen musufaye suke yi da waɗannan amawa shine irin rigimar ta zuru ne wanda bai taɓa aure ba da mai ce da mata da masu mata wanda bai taɓa aure ba da Allah da azu ana cewa kai ce fa ne wuya ga ce fa ne Allah dai ka taimake mu kan ce fa ne Allah shi me zai ce kudade kun cika raki yan wannan latest a ba matsala ku yi mai aure haka ne ko to ku shigo da ritsun waliye in ku shigo za ku ga abin da ake ne sun Allah alladhi atqana kulli shay wannan aikin Allah ne wanda ya kyautata komai innahu khabirun bima taf'alun hakika shi mai cikakken sani ne da abubuwan da kuke aikata na'am من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء وهم من فرع يومئذ آمنون ومن جاء ومن جاء بالسيئة فكبت وجوهكم في النار نعم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله صدق العظيم الله العظيم
bayan Allah subhanahu wataala ya faɗi wa'annan abubuwa sai ce man jaa bil hasanati to idan aka yi busar ranar tashin alkiyama aka shiga cikin wa'annan tashin hankula da na faɗa to a sani fa ba kowa bane haka man jaa bil hasanati duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki alhasana din nan ita ce la ilaha illallah duk wanda ya je lahira yana da la ilaha illallah ko kwaya ɗaya ce tak falahu khairun minha to yana da sakamako mafifici daga gare ta nan ita la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man qala la ilaha illallah dakhala hisbi wa man dakhala hisbi amina min azabi manzo Allah yace wanda ya faɗi la ilaha illallah guda ɗaya to ya shiga binnina wanda ko ya shiga binnina to ya amince daga azabata manzo Allah na cewa an yi ma wani mutum hisabi daga cikin wanda ke gabanin aka tsaga duk gaɓoɓin jikin shi ba a samu aikin alhairi guda ɗaya da ya aikata ba. Manzo Allah ya ce sai aka tsaga can aka duba ƙarshen harshen shi wanda yake haɗe da makogoron shi sai aka samu maɗigan maganar shi tana la ilaha illallah sai Allah ya ce na gafarta mashi. La ilaha illallah guda ɗaya. manzo Allah ya ce kamar da mai fatul gaibi ya kawo manzo Allah ya ce za a zo da wani mutum ranar tashi alkiyama sai Allah ya ce mai kai dan aljanna ne sai ce to ubangiji saboda me yace saboda kai wani aiki guda daya amma kai binciken shi ya tuna na ya tuna na ya tuna na ya kasa ganuwa sai ce Allah ni inda zaka je aina kawai ka ji kai aina kawai ni ba ya ka tada mu hankali ba kawai tunda dai ka ce ni dan aljanna ne ka bar ni in wuce Allah ya ce ni ko ba zan barka ka wuce ba sai ka tuna aiki duk tunanin shi ya ƙara sai ce Allah ban sani ba a tunatar da ni sai Allah ce za ka iya tuna wata rana kana cikin bacci a tsakiyar dare kana ɓarin hagu za ka juya wa ɓarin dama sai ka tuna ni ka kira sunana ya shiru ya Allah ya tuno masu ya ce in ƙwarai ko ni ne ya ce to dalilin da kana bacci ka tuna ni shi yasa na saka aljanna ya hotuna Allah yana bacci ina ga kuma allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wanda kullum in mutum bata jiyani ne sai la ilaha illallah 300 in ba kadire ne sai la ilaha illallah 600 kullum banda salati banda na gayauna banda wanda zaka ga ma dan isfar zai buge wani kace la ilaha illallah shi ma ya shiga ciki wanda yazo da la ilaha illallah guda daya Allah ce yana da khairun minha mafifici daga gare ta to mutane suka ce ah to ga hadisi manzo Allah ya ce afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min ba'di la ilaha illallah mafificin abin da na faɗa da annabawa baki ɗaya la ilaha illallah to kuma Allah ya ce za a zo da mafificin ta malamai suka ce a mafificin ta shine ninkin lada in kai la ilaha illallah ɗaya gurgurdan ajinka Allah zai baka goma ko ya baka 25 ko ya baka 50 ko ya baka 70 ko ya baka 700 ko ya ma inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabi wasu malaman kuma suka ce a'a zaka samu yadda Allah ne da Allah ya faɗa ya faɗa sai ce wa rizwanun minallahi akbaru ai yadda Allah ta fi komai wasu malaman kuma suka ce a'a abinda ake nufi khairun minha shine aljanna lillazina ahsanul husna wa ziyada alhusna za a ba su aljanna wa ziyada kuma za su ga Allah shine khairun minha da sai akwai tafsiran malamai da yawa game da khairun minha din nan wa hum aminuna kuma su masu amintuwa da min fa zai yawma izin daga tsoron wannan wurin na ranar tashin alkiyama kenan duk wanda ya je lahira da la ilaha illallah muhammadur rasulullah to wancan tashin hankalin da rigima can shi bai shi sai dai ka ji an yi ma wasu kawai Allah ka sa muna ci man ja abis sayya haka nan duk wanda ya zo da wani mummunan aiki Allah ya ce to wannan sayya din nan shi ma malamai suka ce shirka wasu malaman suka ce a miyagun ayyukan da Allah ya hana musulmi na aikata su shine kaman giba ƙarya annamimanci zina shan giya liwaɗi laifi dai wanda ba shirka ba ne shi ne sayi'a a nan gudu to aka ce to irin wa'innan ba ku badu zuhun finna wannan su za a kifar da fuskokinsu ne a cikin wuta Allah ya kiyaye da haka wanda ya je layara da zunubi eh an an shi la'ilaha illallahunka sai a ce to amma tana da makalatu da haka sai ka je gidan wuta wannan makalatun ka cire su ka dawo a ko ƴan makaranta ba suna remedial ba ko kayi jaraba baka ci ba a ce ka ji ka maimaita shekarar ka haka ne ko to haka ita ma lahira in ka je la ilaha illallah zina ta makare ta karya ta makare ta a ce to kaga ita la ilaha illallah nan tas take da ka wa'annan sun makalkale ta ka je gidan wuta wuta ta kone maka su ko ba za ka aika ba da kanka zaka in ka je ta kasa kone ma su ka zama fresh sai ka hito a sa ka tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wanke ka sai ka je ka ci albarkacin la ilaha illallah da haka manzon Allah ya faɗi wasu mutanen in za a kai su wuta nan nade su za a yi kamar yadda ake nan nada huhun goro a jiha su wasu tura su za a yi wasu kuwa su ne malamai wanda suka saba ma Allah manzon Allah ya ce da kafafunsu za su shiga wuta za ce masa hazihi narar lati kuntun wadun ga wutar da kike alkawari da ita kuke cewa mutane Allah ya hana karya kuna yi kuke cewa mutane Allah ya hana zina kuna yi kuke cewa kaza to ku je ku shiga da kanku manzo Allah ya ce akwai wanda idan ya aka nade shi aka jefa shi gidan wuta kaman ka je ho dutse daga sama eh ya shekara 70 bai kai gidan shi ba to haka zargin wuta yake kuma kowa gurgurdan zunubin shi da aka su duk mai la'ilaha illallahu za a je shi a falon wuta ne shi ne jihannama ita ce falo innal munafiki na fidda rakil asfali ɗayan nawa su can ƙasa suke akwai ‘yan hawuya akwai ‘yan sankara akwai ‘yan wace ce kasunan dai amma su masu imani a falo za a je su ne wutar jihannama za ta rinka shafar su aya su ne za su rinka yin magana da ‘yan aljanna ko mutum na falo ya ce a malam wane a shekara aljanna ya ce wallahi muna aljanna to dan taimaka min da ruwa fa ya ce wallahi Allah ya haramta wannan ga azzalimai kai dai maza ka kone ka iso ka sha naka Allah ka kiyaye mu Allah subhanahu wataala ya ce hal tujzauna ko hal yujzauna wai shin za a saka maku ko ko za a saka masu illa ma kuntum ta'malun sai dai ga abubuwan da kuke aikatawa abinda kuka aikata din nan da shi ne za a saka muku da haka in kai kyakkyawan aiki Allah zai saka maka da shi in kai mummunan aiki shi ma Allah zai saka maka da shi Allah ka saka mana da alkhairi Allah laifuffukan da muke Allah ka kankare mana kada ka kama mu da su alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to yana ganin saboda yanayi dai na ya kamata mu tsaya sai kuma Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da ayyukan mu alfarma annabi alaihi salatu wassalam to ƴan uwa kamar da yanda na saba faɗa cewa mu yi kokari mu da mu zazzage dan sai a cikin waɗannan kwanuka yau a cikin kwanukan nan guda goma mun ci ɗaya saura tara haka mu duba mu ga aikin alhairi da muka yi a cikin shi kuma mu duba mu ga me za mu fuskanta a cikin wannan tara mu zage mu zazzage da mutse mu maida hankali mu yi ibada ba mu san inda za mu dace ba mu da tabbacin cewa a cikin waɗannan kwanakin da suka wuce an yanta to kada mu yadda a wannan kwana taran da za su zo ba mu yi aikin da za a yanta mu ba Allah ka ba mu iko don alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama kuma alhamdulillah akwai yan uwa da suke ta turo da fatan alhairi ta Facebook da WhatsApp wasu daga Najeriya wasu daga Ghana wasu daga Niger wasu daga dai kasashe daban-daban suna yin fatan alhairi da addu'o'in da suke yi na alhairi to dukka abubuwan da suke gani masu ganin mun sun gani don haka ni ma duk wanda ya mun fatan alhairi ina mai fatan alhairi wanda ya mun addu'a to irin addu'ar da kai mun daman ban nan mala'ika ya ce kana da irinta to ni ma ina roƙon Allah ya ƙara maka irinta da haka duk wanda ya mun fatan alhairi sakamakon karatun nan to shi ma Allah ya saka mashi da alhairi wanda ya roƙi Allah ya ban aljanna Allah ya bashi aljanna wanda ya roƙi Allah ya ma almajirai na da zuri'a ta albarka to shi ma Allah ya ma almajiran shi da zuri'a shi albarka masu yin ɗawainiya a wajen yaɗa karatuttukan nan ta kowace irin fuska Allah ya saka musu da alhairi alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma muna yin ta'aziyya musamman akwai babban sharifin nan mutumin kirki sharifi mai tawadu sharif Muhammadu Rabi tudun wada gusau bawan Allah dattijo mai tawadu baka cewa ma jikan manzon Allah wanda in dai kayi mu'amala da shi rana daya to zaka gane cewa mutumin kirki Allah ya yi mashi rasuwa an yi janaza shi jiya muna roƙon Allah ya sada shi da kakan shi muna roƙon Allah ya ƙara ɗaukaka darajar shi ko muna roƙon Allah irin addu'o'in da ya yi mana to Allah ya tabbatar mana da su shi kuma Allah ya ƙara mashi karama farzau ya ƙara mashi karama a wajen kakan shi alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutumin kirki duk jihar zamfara banda wani malami dattijan malami wanda za mu gamu irin addu'ar da ya mun bara ya maimaita mun ita bana in banda su daga shi sai shehu malam bello kaura shehin kadiriya na jihar zamfara da kebbi da sokoto shi ma busheyi ne ba kadiri amma wanda muka fara haɗuwa da shi wajen maulidin malam ablakim ina gama jawabi kawai sai yunkura ya tashi ce an gama maulidi ya ce abinda wannan kamar yadda ya faɗa ce abinda wannan malamin ya zo ya faɗa daga murtuwa ya ce to ko daga kano aka faɗa mu ya ishe mu ya ce da haka wannan yana nuna cewa tijjaniya da ƙadiriya abu ɗaya ne kuma abinda zai baka mamaki shi malam bello ɗin nan akwai ne wata magana ta shi abdulkadiri gashi shehi ne ba almajirin shi malam nasiru kabara ne amma wallahi da bai da bai taba jin kalmar ba da ya bugo waya Allah muna fara karatun nan yana ina tace ai akram kallah yana cikin littafi kaza kaza da na faɗi littafin zai ce akwai wannan littafin yace kwarai ku alhaqiqatul muhammadiyya ce akwai wannan littafin nace akwai shi yace to ko inda ka siyo ka siyo ka kawo min in saya ko kuma ka bar aran naka to akram kallah zan baka aran nawa in na samu ne in kawo maka dan ka wa'annan malamai guda biyu shi shawai Muhammadu Rabi tudun wada gusau Allah ya jaddada mashi rahama shi kuma shi malam Bello kaura Allah ya kara mashi lafiya ya tsawaita rayuwar mu da shi mu kara amfana da shi alfarman manzo Allah haka muna ma yan uwa ta aziya ko muna roƙon duk wanda ya ji wannan karatuttuka namu a ko ina yake a duniya ya karanta fidda'u da shi wa muga shari Muhammadu Rabi Allah ya kai ladan zuwa gare shi alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai tambaya akwai masu tambaya Na'am, to wai wata ‘yan uwa ke yin tambaya cewa wai shin mace za ta iya yin itikafi? Ƙwarai kuwa, mace za ta iya yin itikafi, sai dai cewa ita mace in tana itikafi zai zama cewa abin da aka fi so ta samu wani labule ta killace kanta, kan wanda ya ganta. kuma yanzu ma alhamdulillah tun da ga mafi yawan masallatan juma'a ana yin masallacin mata su kadai ke shiga to mace na iya shiga masallacin mata ko bata killace kanta ba da itikafin ta kuma idan tana cikin itikafi idan jinin al'ada ya zo mata sai ta bar masallacin ta ta gida ta je ta gama jinin ta ta wanka ta dawo ta ci gaba da itikafin ta kamar yadda shi ma mai itikafi rashin lafiya ya samu shi an ba shi dama ya ta gida ya je ya dawo da haka duk alfarma itikafi ta namiji akwai wannan alfarma akan mace da kan mace za ta yi itikafi ko matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su sauran ɗayan itikafin kwana 20 ne ma bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ya an daga murya na'am na'am na'am نعم نعم to alhamdulillah shi wannan limamin tunda an ji tambayar cewa liman nake sallar tarawih da mutane raka'a biyu bayan yayi raka'a biyu maimakon ya zauna he miƙe aka ce subhanallah sai ya dawo ya zauna kaga yayi ƙari kenan aka yi tayya aka yi sallama aka yi ba'adi sallar shi ya gyara ta daidai ya san abin da yake saboda dan wani abu na ɗauka hankalin mutane wai ana ganin kamar sallar nafila ba a yin kabli da ba'adi to a jin ahalari an gaya mana ko cewa ana yin sallar ba'adi in dai ba a wasu matsaloli guda shida ba da ya kawo su kaɗai ne kawai ba a yin sujada da sauransu insha Allah wa alaikum salam Amin. Na'am. Eh. Eh, idan mutum misali ya kai halin da ya kai an matsa mai an ce ba a yadda azumi ba wanda muna ganin can ake can wajen ake so a nufa ko kamar yadda ai kasar China da suka ji wannan bala'in ba abinda suka fara yi kenan ba cewa musulmi a ƙasa a watan Ramadana ba su yadda ya je wajen aiki da azumi ba sai ya ci abinci kuma suka yi oda giya dole ne duk musulmin da yake aikin kamfani ko wani aiki in ya zo sai an bashi giya ya sha zai shiga ciki ai abinda suka fara yi kenan su suka ja mana wannan bala'in to da haka ba za ba fata muke a kai can ba to amma da za a kai aka matsa maka kaga ba ka iya jura azabar da za a yi maka ci abincin ka ci abincinka wanda ka samu dama a wani sai ka rama azuminka ba ga wannan mus'abu bin umayr ne shi ba ma cewa aka yi zagi Allah ba kuma ya zagi Allah da ya dawo gun amanza Allah ce gobe ma in sun kara cewa ka zagi Allah ka zaga shi Allah ke ce mana illa manukura wa qalbuhu mutma'innun bil iman yau da aka babu laifi wannan na'am na'am na'am to idan mutum ya sallah kan kwalta ya ga wani abu da zai cutu duk shari'a ta ba da dama kana iya sa hannunka kana iya samun wani kyalle ka sa kana iya sa takalmin kama in yana da tsarki duk ya halatta babu komai insha Allah saboda ai kaga babu sharadin cewa ita dole sai an yi sujada akan kasa ko me ashma ce mana yi wasujud alal ardi aula yin sujada akan kasa shi yafi in ka ce sai kai akan kasa to masallacin ka da aka sa kafir ko tayar ya za da shi da haka inda larura kana iya Allah ya mana mafaka akwai wata ko shikenan wa alaikum assalam Na'am.
Shi ne wanda ya riga kamar sallar tarka ne zai kuma ne
Na'am.
Sai ni ya kuma wasu na kawo da nisa ci gaba da kawo. Dawo shi ko ala ko kuma ci gaba da kawo.
Eh a nan gun duk wanda ya yayi in ya dawo yayi in ya ci gaba da yayi ma'ana da in ya gama zai ba adam insha Allah Allah ya mana muwafaka Allah ya yarda da mu Allah ya yarda da ayyukan mu shikenan ko Fatiha da salati fati